أمامي تندرس الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da jinjina da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yau ya yi daidai da tara ga watan ukun musulunci watan rabin al'awwal hijira na da shekara 1444 biyar ga watan goma miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na uthman bin affan unguwan hamudu kafi bypass a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin sari al'usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a yi ne irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba ba wancan mako ne gabata muna karatu cikin abubuwa guda hudu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya umarci dukkan masallaci musulmi idan ya zo ta hiyan ƙarshe a sallah ya nemi tsarin Allah daga wannan abubuwa shimfida ta gabata game da waɗannan abubuwa guda hudu na farko azabar wuta ta jihannama azaban ƙabari fitina rayuwa da mutuwa sannan kuma da fitina ta dujal wannan abubuwa suna da hadarin gaske a rayuwar musulmi shine manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya mana shari'a mu dinga neman tsarin Allah daga su domin mu tsira a rayuwar mu ta duniya sannan kuma mu mutu da imani wanda shine abinda gaya ta dukkan mumini ya mutu da imani ya samu rahaman Allah da jinkan Allah gobe alkiyama Allah ta'ala ya samu dace muna shafi na 153 wannan kuma shine darasinmu na 61 a wannan littafi darasinmu na 61 daidai a wannan littafi insha Allah a maliki cewa muhadat ta'awuzu yatahawanu bihi kathirun minan nas wannan neman tsarin da manzan Allah ya koyar da mu muna yi a tahiyan ƙarshe a sallah ya ce jama'a da yawa suna wasa da shi suna sakaci shi ne ta hawan bihi kafiru minan nasu da yawa daga cikin mutane suna sakaci ba sa ƙoƙarin yi kuma haka ne don tahiyar mata zuwa ingance ma da yawa daga cikin mutane ba sa iya domin ganda da kuma irin abin da shiɗin yake raya wa mutane duk inda mutum ya ci kuku ya yi tsalla iya ganin kamar shi kenan ta sha agonsa kuma ba haka ba ne ita tsalla tana da buƙatuwa sosai wajen sanin irin abubuwan da suke ɓata ta suke gyara ta kuma suke ƙara mata ta zamanto an yi koyi da irin tsalla da ma'aiki ke sallawa alisalam da yawa daga cikin mutane suna sakaci ba sa yi tajiduhu idza salla ala annabi sallallahu alaihi wasallam zaka iya ganin masallaci idan yayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine salatul ibrahimiyya wanda ake yin sa shi ma a bayan tahiyya wanda aka umarta ayi to shikenan za ka ga daga wannan salatin wani idan yayi shikenan ba zai yi wannan neman tsari game da wannan abubuwan guda hudu ba shi iya ganin ya gama iya kokarinsa ya yi salatul ibrahimiyya kuma shi kenan ba sai ya kara da wannan addu'ar ba shine za ga mutane da yawa tajiduhu idza salla ala nabi sallallahu alaihi wasallama idza salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma anna rasulun kuma amara bihi kuma alhali wannan din ma manzon Allah ne umari da shi ana fahimta manzon Allah ne umarni yanda ya umarni ayi salatul ibrahimiyya haka na kuma ya umarni ayi wannan neman tsari game da abubuwan nan guda hudu yanda ya koyar ayi tahiyan kanta ya koyar ayi sallah da sauransu to dukkan abin da ya faru shi ma shi ne ya ba da umarni a yi wal asalin fil amri alwuju inda ya umarni ne daga Allah ko umarni daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama asalinsa shi ne wajibci al aslu fil amri alwuju asali a dukkan wani umarni da aka ce ya zo daga Allah ko ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama to asalin wannan umarnin wajibci ne ana fahimta ma'ana abinda maliki su faɗa anan shine neman tsari da wannan abubuwa guda hudu to wajibi ne an gane ku tunda waye bada doka a yi su manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma asalin umarni daga sama zuwa ƙasa wajibi ne har sai in an samu abin da ya dauke daga matsayinsa na wajibi ne to malai ci gaba da cewa ومع أن خطر هذه الأربعة عظيم tare da cewa hadarin waɗannan abubuwa guda hudu hadarin su iya da girma mai yan uwa hadarin su mai girma ne fa kana hariyan bil mar'i an yata an yata'awwada billahi minha fi kulli salati ya cancanci mutum masallaci ya dinga neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga su a kowace sallah da zai ya cancanta ya kamace ka dukkan sallar farilla ka daure ƙarshen tahiyanka da salatul ibrahimiyya ka nemi tsarin Allah daga wani abubuwa walihaza rawa muslim fi sahihi imamu muslim ya fito da hadisi daga cikin littafinsa ingantacce an dawus daga dawus dawus tabi'i ne ba sahabi bane rahimahullah Allah ta'ala ya masa rahama wa huwa ahadu tabi'in hi imam dawus ɗaya daga cikin tabi'ai ba sahabi bane ba annahu amara ibni bi adati salati shi imam dawus akwai lokacin da ya umarci ɗansa ya sake sallah gaba ɗaya sallah zai sake lamma lam yata'awwad min hadhihi al-arba a lokacin da bai nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu ba an fahimta kun ga ashe yanda magabata suka riƙe abin ba da wasa bane ba ya ce ɗansa dole sai ya sake wannan sallar domin aibi nemi tsari daga abubuwa hudun da manzan Allah ya ce a nemi tsari daga su ba ya sake sallar kuma ya nemi tsarin Allah sannan ya bar shi sallar tsayi da kun ga wannan yana da kyau kuma abu na biyu kun ga yadda magabata suke bibiyar 'ya'yansu wajen sallah iya bibiyar sa me yayi me har ya je karshe tabbatar da yi wannan addu'ar ba ya ce sake sallah amma yanzu kai ka taba binciken ɗanka ya yi sallah in ma ka gan shi yana sallan a ina ya yi karatun sallan a ina ya yi ko kuma kamar aitan nasu yake kawai ya ga ana yi yanayi amma bisa hukunci ba ta wannan kalubale ne a kanmu da yawa o an fusa kuma a halikun na ku kare kanku da iyalanku wuta inda kake kokarin ilimi game da sallah to kai kokarin tirsasawa yaranka da matanka ka koya musu ilimin sallah wannan wajibi ne amma yanzu babbar rigimar mu da yara ba a jibo ba ko ba a yi kaza ba don kaga abubuwan ne na duniya ne gaba da amma wani bai taba titse ɗansa ba tun iya yaro har yi girma har yi zama baligi zan mutum bai taba titse shi ba a ina ka je koyi karatun sallah ka idan in yayi kokari da tura islamiyya kuma irin islamiyya sai ka shekara 100 baka iya sallah ba wallahi shekara 100 zaka yi inda irin wannan karatu na islamiyyar yanzu ne dole sai ka samu malami masanin addini ya koya ma da iyalanka sallah wannan dole ne ko malamin ku zai ce sai ka biya shi ya halatta ka biya shi tunda aikin banza ma na duniya kake bada kuɗi balantana wanda zaka tsira gobe alkiyama duk wanda ya je lahira bai iya sallah ba wallahi ba zai tsira ba duk abin da kai a duniya in dai sallar ka ta zo da matsala wallahi ba za ka tsira ba duk abin da kai ba ko kai ne sarkin alheri sarkin gine-gine sarkin waye duk sarkin kyauta sarkin bayarwa amma a je fayil ɗinka na sallah ga da matsala wala ba za ka sha ba duk wannan abin da kai a duniya zama a banza da wuri kuma babu ilimin da muke sakaci da shi gaba da ilimin sallah din mun bar sallah kawai gargajiya da al'ada mun taso mun ga ana yi ana yi shikenan wannan ko ba za ta fi da kai a gaban Allah ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya masa ya kira shi Isra'ila miraji an ji an faɗa masa yadda za a yi sallah yadda za a yi sallah yadda za a yi sallah da ya dawo gari maka sai da mala'ika jibril biyo shi har gari maka mala'ika jibril ya siffanta da siffa irin ta mutane ya shiga gaban manzon Allah ya yi sallah ya ce abinda Allah ya koyi sanar da kai a ta fuskar wahayi to kuma yana zo na fassara ma shi yanzu ra'ayi kai kaza kai duk dai sallah gaba ɗaya har je ƙarshe manzan Allah da ya ga wannan shi ma ya karanta wa sahabai ga doka daga Allah ta sallolin farilla ya shiga gabansu ya hau mimbari yake musu sallah suna ganin suna bayan suna gani sai da ya gama ya ji wuce sallu kamar itumun usul to haka ake yi ilimin ma kawo lokacin bayan isa sai an koya ma ya ake bayan theory sai an yi practically gayin da za a yi gayin da za a yi wannan ba bukatar ka ake ba lallashin ka ake ba dole ne in kana so ka mutu ka samu rahamar Allah da jikin Allah sai kai wannan duk abin da kai a duniya ba zai dora ma hasarar sallah ba in ka mutu baka yi sallah ba ware mu san wannan musulunci babban aikin da yake dubawa a cikin sahi ne sallah duk wani aiki cikin musulunci bayan sallah yake an fahimci wannan sai malaki cewa a walihaza ko kuma wannan magana ta imamu dawus yawon masjidansa da sake sallah domin bai roƙi Allah da tsari game da wancan abubuwa ba waliza layan bagi da insani an yada a ta'awuzu billahi min hadhihi al-arba baya kamata ga mutum ya daina ko ya bar neman tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu bai kamata ba bai kamata ba ka mai da shi a cikin ranka a cikin sallar ka iya nan dole su kai wani faharis alaiha ya aki fi kulli salatin ka kwadaitar ya kai dan uwa a cikin kowace sallah lamma fin najati min hamina sa'ada fid dunya wal akhirah domin a cikin hakan akwai rabauta a duniya da lahira akwai rabautuwa idan ka saba da wannan to akwai alkhairi zai mamaye ka da tsira da samun rabo a duniya da lahira as-sa'ada shine samun rabo duniya da lahira wa aus wa usi yakwani malam usami nake ce ina yi wa ‘yan uwana wasiya ‘yan uwansa malamai ke wa usi ikiwa ne al'a'imma Allah ya da'uha malam usami nake iya yi wa ‘yan uwansa malamai wasici ko nasiha akan kada su bar wannan abubuwa kada su bar neman tsarin Allah game da waɗannan abubuwa guda hudu li'anna man wara'ihim ya hata juna ilaiha domin waɗanda suke bayansu a matsayinsu na mamu to suna da buƙatuwa zuwa ga ita din ana ganewa wannan kamar nasiha kasa yake wa limamai domin su limaman zamto suna ɗabbaƙawa kada su tauyewa mamu wani mamun yana sauyi kuma liman zai sallama bai ba to yake yi wa limamai wasiya da farko akan su tsaya su rike wuta wajen yin su kuma suna bawa mamun su dama suna yi an fahimta nan shi yasa duk wani azkar a cikin sallah ki so shi liman ya ƙara akan yadda mamu zai in tasbihi ruku'u ne liman yayi kaman biyar zuwa bakwai wai Allah zai biya mamu damar yayi uku masu kyau in na sujada ne ma haka in wannan addu'an ne ma ya zamto bayan kayi ai akwai wasu addu'o'in da ake so kai bayan wannan din ma a matsayinka na liman kayi wannan hudun to dora ka dan ƙara ko da sakan 20 zuwa 30 domin ka barwa mamunka dama su yi amma inda ka kammalawar ka zaka yi salama wani mamun ba zai yi ba wani kuma haƙƙi ne nasa a wuyanka baya kamata a ce limamai suna sakaci da wannan domin mala ya ce akwai mutane a bayansu wanda suna kwaɗayi su kuma limamin ba su ba su dama ba'adul a'imma hadana hadana Allahu iyahu maliki cewa an so daga cikin limamai Allah ya shirye mu da su din gaba daya ya qattisiruna ala suna takaita zaman tahiyar su in sun yi Allahumma salli ala Muhammad wa an limaman da yawa daga salatul ibrahimiyya suke takaita tahiyar su kawai haka ne to limamai Allah ya sauko na jin wa an su daga sun yi salatu ibrahim hayes takaita ba za su roƙi Allah tsari daga wannan abubuwa guda hudu ba suna salatul ibrahimiyya sun mai yusallimuna cike ne su sallama to sai maliki ce lima za ya aki ya dan uwa me yasa kake wannan me yasa kake wannan ka yin abin da manzon kai umarce ka a sallah ka ƙi neman tsari game da wannan abubuwa duk da sharrinsu da fitinarsu da jaraba ka da imani da suke yi kuma yin nasu ga samun nasara a duniya da lahira ga kuma kwaikwayo da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malike cewa wara'aka ma'amun yuhibbuna an ya'tuna bil akmal malike ta ya kai malin liman a bayan ka fa akwai mamu shine wara'aka ma'amun bayan ka da mamu suna so su yi sallarsu mai cikakkiyar kamala ma'ana su karanta wannan addu'an ƙarshen tahiya domin tahiyar ta cika to fa aka milbihim ka yi ƙoƙarin ka taimake su sallarsu ta cika din kai ma ka yi domin ka ba su damar su yi laka ajiru li nafsik idan ka yi hakan kana da ladan kanka bayan kai akwai lada naka na musamman wale manikita dabi sannan wanda ya koyi da kai kai ma kana da ladansa man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya sunnanta wani aiki mai kyau iya da lada kuma duk wanda ya kwaikwaye shi kan wannan aiki mai kyau din iya da lada akan sa zuwa ranar alkiyama an fahimci wannan na farko azabi jahannam in azabar wutar jahannama Allah karba wa da wutar jahannama domin inda za ku gane yadda Allah ta'ala ya tanajin balbalin bala'i a cikin wutar jahannama to ba ma sai an cika nemi tsarin Allah daga wuta ba za ka nemi ana gane ba babban abin da ya sa mutane suke ganin idan ana magana akan wuta kamar wasa ne akwai abu biyu da ni a fahimta da shi ne ke ga musu matsala na farko ba su da kyakkyawar fahimta game da yaren alkur'ani mai girma ba su da kyakkyawar fahimta game da yaren alkur'ani ke ga ana karanta ayoyin maganar rubuta amma mutum iya dariya wani iya hewa iya ihu amma kuma malamin iya karanto magana akan wuta yake magana karancin fahimtar ka da yaren alkur'ani to iya sa ma kaji in ana maganar wuta kamar wasa ne ko kamar ba da kai ake ba abu na biyu kuma shi ɗan ya raya ya kayyala ma a zuciyar kai musulmi ne kawai bayan in ana maganar wuta kamar da kafirai yake kawai kai amma musulmi idan ana maganar wuta ba da kai yake ba to fahimta ta wannan abu guda biyu iya jefa mutane wajen sakaci da kuma al'amarin da yake na ko in kula ne idan ana musu maganar wutar jahannam ba kwa ganin larabawa ne ta a saudiya idan ana magana a liman iya karatu ba fa tafsiri ake ba ba karatun sallah yake amma sai ka sana kuga daga liman din har wasu daga cikin mamun kuga suke yi domin ya karanto ayoyin da suke fahimtar me yake faɗa wani saƙo yake so ya isar sun sani ba fassara ake musu ba kuka suke yi idan liman iya karanta wa an surunan ƙur'ani to amma kai yanzu ya zuwa ma saukar ƙur'ani bakwai a gabanka idan ku hawaye ba zai an gane ku domin me domin kana da karancin fahimtar ƙoranin ne karancin fahimtar alƙorani iya sa ka har ma a dinga karanto ayoyin maganar wuta kana dariya kana ihu don baka san yaran ba kuma baka kokarin ka sani abu na biyu kuma da kai musulmi ne kawai duk inda aka buga kai musulmi ne kana sallah kana azumi kawai kai gani kike kai kasha idan ana maganar wuta kai ba ga yake ba ta wannan yaudara ce daga shida musulmai da yawa za su babbaku a wuta wallahi an san dai din mai tauhidi ba zai zama dimin da'imin a wuta ba din mai tauhidi a ransa idan ya mutu to bayan yi an masa azabar to karshen karshe dai za a fito da shi ya tafi aljanna to amma ya dan uwa azabar wutar jahannama ko ta sukan ɗaya ce mai amfanin da sakan daidai inda ka san balbalin balbalin azaba ta wutar jahannama ko da sakan ɗaya wallahi ba za ka yi fatan ka shiga wuta ba domin ƙarshen tozarci ƙarshen wulaƙanci a ce ɗan adam ya shiga wuta idan kun tuna ba duk jigajigan kafirai da aka yi a duniya wanda ka ji labari da wanda ma ba ka ji labari ba wanda ƙura'ani ya kama labari su irin su fir'auna irin su ƙaruna irin su hamana irin su abu jihar duk ba inda allah zai sasu ba wutar jihannama ba ba su da wani sijin ba su da wani kurkuku da allah zai ɗaure su wuta to kai ko musulmi mai sallah biyar kayyada da la'ilaha illallah amma ka yi sakaci ka hau kan wani abu da ubangiji ya hana ka sanadira wannan kai ma ji akwai tsaka da su ai asara da kai asara ai wallahi asara ta kai asara kamar yanzu ne misali a gidan prison a gidan prison a ce ga wanda ya kisan kai ga dan fashi da makami ga yan bandits ga yan boko haram kai kuma ka saci kaza an ji an hada ka da su ba akwai asara a wannan ba ai akwai asara laifinka bai kai ɗaya cikin miliyan ɗin nasu ba amma an ji an kuɗa ku da su to haka musulmi in kai sakaci bisa wasu da ƙiƙatun umur walla za ka waye gari ku shiga wuta tare da kafirai kai dai kan ba za ka dawo a ciki ba amma za ka babbaku kuma an ce duk daɗin mutum da ya ji a duniya ka ƙaddara mutum yau ya fi kowa jin daɗi tun da ka haife shi har ya rayu mai girma har ya tsufa har ya mutu bai san ma wani abu da ake cewa a duniya bai san ta ba sai dai ji labarin ta bakin mutane to an ce idan ya mutu la qaddar Allah aka tsoma shi a wuta daidai sakan daya tsoma shi a wutar jahannama a fitar da shi a tambaye shi wane me dadi da Allah ba mu labarin dadi cewa Allah bai taba jin sunan sa ba sakan daya a wuta ya mantar da shi duk abin da ya ji a duniya ah ai tun makafin a shiga wutar idan kafirai sai ga wutar ayil ayil za su yi wallahi ma labisna a labisna yawon abu a yau domin sun gautar ba su ma ci gaba za su yi wallahi mu zama ma'adona bai bifi ko yini ɗaya ko yini biyu yini ɗaya ko wani sashi daga yini ba yawon abu a yau domin sun manta da duk shekarun da suke a duniya suna shahuliya to ka tuna irin wannan in allah iya magana ba da wasa yake ba wani malami yake cewa tifan da za a sawa dan wuta suna da tifa ai tifar dan wuta da za a yanko daidai fadin nan wannan farcen na babban dan yatsa nan a yanko daidai nan a ce tifar dan wuta ce daidai nan iya farcen fa a sako ta duniya ba abin da zai rayu a duniya koguna sai sun kalle bishiyoyi sai sun bushe tsirrai sai sun kone ƴaƴan adam ba sai sun mutu ba wanda zai rayu balbalin bala'in tifar dan wuta daidai nan a sako ta a duniya ba wanda zai ishe numfashi zai rayu to ina kuma wanda za a mai wando da riga da gari da rawani na wannan kayi kuma a jefa shi a wuta hasan bala'in ya kai bala'i yanda yan prison suke da uniform in za a sa su sai sun kwabe kayayyakin su na gida an samu musu wannan kayan sarkin sun sa dole to haka dan wuta shi ma ya saka yin wuta ba dan wutar da zai shiga wuta da kayan gida baka isa ba wallahi yanda yake sa dan prison kayan gidan prison to kai ma ka za a samu a samu la su dinga ma azaba baji ba gani kuma akwai abubuwa yan takaitattu da manzon Allah ke sana zawo jawo azabar wuta ga annabi manci misali annabi manci manzon Allah ya ce ana yi wa wani azaba a kabari kafin ma ya je lahira dalilin annabi manci da yake ga wani baya tsarkaka daga bitsari shi ma dalilin wannan mazala ya bada labari ana mai azaba wuta ga cin haƙƙin mutum ga ci haƙƙinsa ba da ibada ba da sani san bai yafe ma ba wannan kolo ma ɗaya ce ta ma sandira kai aminta wuta duk wannan mutane masu suke da shi suna ganin su musulmai ne suna sallah kawai ko ma da yaya ma kawai za su tafi aljanna wallahi ba haka bane karka yaudar kanka akwai wuta ta masu sabo narul usat musulmi ne iya sallah amma mai saban Allah ne Allah ba zai bar shi ba mazinata ne masu cin kudin riba da rashawa a matsayinsu na musulmi ku samu wasu gurɓatattun malamai a ce in gaje kai umara ka dashi kinan dizini banka ya warke wallahi ba haka bane yaudarar ku suke yi yaudara ce haƙƙin wani abu biyu ne ke yafe shi kawai ko ya yafe ma kuka biya shi amma da za ka isi ya fayi daga sama daga ƙasa ya taɓo sama wallahi Allah ba zai yafe ma wani haƙƙin ba sai ka biya shi kayansa ko ya ce ya yafe ma inda haƙƙin ɗan adam ne an fahimci da kyau ko saboda ka mu kiyaye idan ana maganar wuta maganar ba ta wasa ba ce ba shi ne ma dai ce azabu azabi jahannam farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi tsarin Allah daga azabar wuta ai azabin nar ita ce azabar wuta wa summiyat bi hadha lisim an ambaci wuta da wannan sunar na jahannama li annaha jahmatun zalamatun sauda domin ita sawad kai jahmatun wa sawad domin ita wutar a kifa take ba wando ba kuma ba wani bushen iska a kifa take ko baka irinci haka malin yi siffanta da wutar jihannama take bakakirin kuma ko windo daidai allura inda za ta fita babu agun da za a samu tun a wutar jihannama domin bala'in ya ƙara ƙaruwa Allah ta'ala ya tsare mu malama da kansa ce wal iyadu billah muna neman tsarin Allah daga wannan a fahiya kullaha jahma makfihira dukkan wuta a rufe take kif ba gushin iska sannan kuma duk abin da ke cikin gidan wuta babu abin kallo ka gashi a wasu babu duk abin da ya gani to abu ne mai ɓata rai mai ƙona rai mai bakata rai abu ne wanda rai baya son gane shi abu ne wanda rai baya son gane shi duk abin da aka jefa a wuta to rai baya son gane shi ganin nasa ma'azaba ne nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya ba mu kariya game da abin da zai kai mu wuta iza ulku fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafu idan an jefa yan wuta wuta Allah ya saba mu a ciki an jefa su kun ji ma fa ulku iza ulku fiha idan an jefa su ba wai da da ba wai shiga za su yi ba da kafa lafiya kalau a'a har bo su za a yi amma gara su a jefa su wutar haka za a yi musu yanzu ko polisa ne suka kama masu laifi za a bar mutum ɗabɗabɗaɓe ya hau cikin mota sai dai laifin sa kankani ne amma wani ta kama za a jihohi cikin motar ba kawai sai dai ya buɗe dogon a cikin motar bai san mata yana shiga ba kuma ka suke yi ba ne to su ma mala'iku haka za su daga an ja mutum an kashe ƙofar gito bai masa taya zai fa ya dai kawai ganyi a wutar shi ne uluku ɗin jefa su za a yi kawai kuma jiba na mutum maki tsoron ba na mala'ika an fahimta to duk lokacin da aka jefa 'yan wuta-wuta aka jefa su sami ulaha za ka ji sauti a gidan wutar sautin 'yan wutan shahikan suna shashika kamar kukan jaki sai fara da babban murya kuma suna shashika suna shashika sai sun je ƙasa sanar sake ɗauka da irin wannan kukan za ka dinga jiyewa daga nesa Allah ya ce wata ayar sami'ula ta ghayyuzan wa zafira zaka ji wutar tana gunji ita kanta zaka ji kuma yan wutar su ma suna ruri a ciki Allah ta'ala ya tsare ya rama mu da wannan bala'i wa hiya tafu ga wutan nan ta konu ta gas tana gasa su ba gun dadi ba gun shan iska takadu tamayyazu min al-ghayz ita wutar ta kusanta ma ta kekke ta kanta da kanta domin bala'inta ta ci kanta da kanta ma wutar ta kusa da ya kan ji Allah ta kadu ta mayyazu ta kusa ta kekke ta cikin wutar da kanta domin bala'i yayi bala'i ita ko abinci ne ka dafa shi da huyi har ma wutar ta fi karfin sa ai wani wata kala yake komawa har tukunyar kanta ita ma sai ta kone to haka wuta take ta kusa ta ci kanta da kanta ma domin irin bala'in da ke cikinta takadu min ghaiziha ay takadu min ghaiziha ala ashabiha tatakatta domin fishin da wuta take da wanda za a jefa a wutar mala'ikun ba tausayi ita wutar fishi take yi duk wanda aka jefa shi a wuta wutar fishi take da shi mala'ikun kuma ba sa jin tausayi to wannan fishin da take da 'yan wutar he ta kusata ma ta daddare wutar don fishin da za ta yi a lokacin da ake jefa mata 'yan wuta 'ya'yan ta cikinta na'udhu billahi minha muna neman tsarin Allah daga ita min azabi a min azabi jahannam daga azaba ta wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare mu abu na biyu wa min azabi al-qabr ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya kai mai sallah ya kare ka daga azaban kabari kabari abin neman tsari ne bala'in cikinsa abin neman tsari ne idan kai tsai da ranka ko ba a ce ma da wani abu a cikin wannan kabarin kai da kanka kasan da wani abin ai rami ne ba kana zuwa kana gani rami za a tona a tona rami a yi fafa keke daga sama sannan kuma a tona wani a ƙasa a wani ɗan ƙanƙani a ciki wani ɗan siririn ramin a ciki ba za a kwantar da kai ya ɗan uwa wanda ko juyi ba za ka iya yi ba ciki ka juya ka ɗago ka sake juyawa nan wallahi ba ka isa ba wannan kwanciyar in ka ga ka tashi kiyama ta tashi a yanda aka saka nan aka za ka zauna to ka tura ko a zaune kake ka miƙe gaba ai za ka gajayi a zaune dai kana zaune kan kujera ka meke kafa ga ruwa a kusa da kai wala sai ka gaji ballantana a kwanci kwanciyar kuma da bari ɗaya ba bari ɗaya ko manzon Allah ya ce ana saka kabarin nan za a dama da ranka a dawo ma da ranka har ma ya ce waɗanda suka raka kabarin nan sai ka ji sawun takun sun dawo gida ka ji wani ya buga mashin ɗinsa wani yawa motar saki wane to shi kenan wane an jima Allah ke Allah ke Allah jikansa ta sai kaji in ma da wanda ka cuta a cikinsa wala sai kaji in ma da wanda ka taɓa yin gulmansa wala sai kaji a zaunar da kai kaji duk abin da yake faɗa a toshe can a toshe can a yi kyakkyan magana ta ƙare kawai ana rufe kaɗin nan kiki na za a dama da ranka a zaunar da kai manzala ce farko mala'iku za su tsaya a kanka sama tambayi guda uku a kabarin man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka ko ma taqulu fi zaka rajul ladhi bu'isa fikum me za ku ce game da manzanan da Allah ya turo ku ciki ya turo muku shi ya turo shi cikin ku me zaka me ka sani game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana buƙatar kai jawabi ana buƙatar kai jawabi man rabbuka a kasuwancin kai sai ka san me man rabbuka a ofisin ka sai ka san man rabbuka a kodagonka a zamanka da iyalinka zamanka da makotanka lokacin talauci sai ka saman rabuka lokacin wadata sai ka saman rabuka to wannan saninka da man rabuka a rayuwarka to ita ce za ta baka damar amsa wannan tambayar kabari amma ba kira mai bane irin karatun duniya ka haddace ba shi bane sai ka san me ake nufi da man rabuka an kai ma'aikacin gwamnati ne in kai dan kasuwa ne sai ka san me ake nufi da man rabuka a kasuwarka me ake nufi da marrabuka an kai manomi ne me ake nufi da marrabuka an kai dan kasuwa ne in kai in kai ma'aikacin gwamnati ne in kai malami ne in kai waye in kai labura ne in kai shugaba ne me ake nufi da marrabuka an kai alkali ne in dai kai musulmi ne sai ka san marrabuka a rayuwarka sannan wa madinuka shi ma duk sai ka san me addininka a rayuwarka mai manzon Allah a rayuwarka sai ka yi ta'ammuli da wannan a cikin rayuwarka duka sun haramta haram sun halatta halal to sai ka kiyaye wannan dukkanin sun ce ka zama mutumin kirki karka zama mutumin banza sai ka kiyaye wannan dukkanin sun ce karka zalunci kowa karka zuga karka zagi kowa karka ci naman kowa karka yi wa kowa hasada duka sun koyar da kai wannan sai ka kiyaye in ka kunna kai cikin zaben Allah baka yi da marabukan tunda rabukan ya hana ka yaruwa in ka san meye marrabuka ba za ka je gumboka ba ba za ka yi tsafi ba za ka yi sihiri ba duk matsafi da masihirci da mai zuwa gumboka bai da da marrabuka ba bai da ba a kabari ba zai iya amsa wannan tambayar ba kuna ganewa duk mutumin da ya da tsafi a ba shi wani abu ya binne ko ya rataya wani ko ya jefa wani wallahi tallahi ba zai iya amsa tambayar kabari ba tun daga kabari mala'iku za su fara dukansa wallahi inda kaya da marrabuka rabbiyallah ai Allah ya baka doka ai kiyaye dokar Allah shi zai baka damar kaya da Allah ne ubangijinka Allah ya haramta kaza ya haramta kaza ya haramta kaza ya halatta kaza ya halatta kaza to duk abin da ya haramta ka kiyaye shi abin da ya halatta ka zai ke masa gurgurdan ikonka to wannan iya faruwa a kabari manzo Allah ce duk wanda aka mai tambayar nan bai amsa ba a kabari to mala'iku za su fara dankar aniyarsa da gudumar wuta haka manzo Allah ce maq'adin maq'adatin minan nar gudumar wuta za su ba su za su fasa za su dinga rusa masa wannan gudumar daga nan har Allah ta shi alkiyama kuma a jono mai pipe din wuta daga gidansa na wuta a jono mai kabari shi yasa manzo Allah ce wallahi da mutane suna jinyan da ake yawa an so azaba a kabari to da sai sun daina binne mutadansu a kabari don Allah ya toshe jinmu na kururuwar da 'yan kabari suke yi an gane da yin ku wallahi da wani ba zai je makabarta ba in ka ji wani kabarin iya kukan jaki iya ihu to wallahi duk ungo da suke kusa da kabarin ba za su yi bacci ba wallahi ba za su yi ba amma Allah ya toshe ba ma iya ji ita ma wannan ni'ima ce ni'ima ce manzala ce da kun san yanda yan kabari suke cin ubansu wa ansu kuma haka bane yawa wallahi tallahi manzala ce ba za ku binne mamacin ku a kabari ba sai dai guje guje ba su a roƙo guje guje ba su a jeji hasa lalace haka domin azabar kabari ba ƙarya ba ce gaske ce saboda ka kiyaye kawai ba cin hanci ba yan fada ba sai yan kai ba yan labai ba ya haji duk babu ka rubu da su majiwa a to haka suke nufi mana ai wannan wani wani tunanin su ne haka daban amma mutum ko iska ko an gasa shi an soya shi an mai da shi toka an bada iskar a toka a karuwa in Allah ya masa azaba yin su an fahimta yawwa amma mazala iya faɗar bayani domin an sun ɗauka azabar kawai a ƙabarin ta tsaya ita kuma azaba tana bi mutum inda ya mutu duk inda yake an fahimta ai akwai wani wanda mazala ke bada labarinsa cewa ya yi wa Allah ba daidai ba da zai mutu sai ya faɗa wa yayan sai ce to in ya mutu gawarsa a gasa ta yi ta zama toka a ebe tokar kaf a je a tari iska inda iska take kaɗawa a saki tokar iska ta mai ita aka masa haka ubangiji ya tattara shi ya ce wa ne kabar wasu ya ce wa amma haka me yasa ka yi wannan sai ce Allah wallahi na yi ma laifi ne kuma ina tsoron haɗuwata da kai zato na in an yakan ba zan haɗu da kai ba ya ce kuma ga gagana tattara kana ka gabana to da yake ya kare zuciyar da gaske ta yi wannan sai Allah ya ce kuma ya yafe masa Allah ya yafe masa an fahimta tsoron Allah da tsoron azaba sai iya sa Allah yawa mutum rahama ya jin kai amma yin abu a bayyane kai kana nuna cewa baka jin tsoron Allah kenan saboda ka azabar kabari tana nan kuma kabarin nan akwai hadisin da yazo kabari da kansa iya magana ana baitul wahada haka dai ce ma ni ni ne dakin kadaitaka ni kai kai zaka zauna nan ba dan hira kuma har yanzu mutane musamman bangarori guda biyun nan suna da wahalar fahimta masu kuɗi da shugabanni su ne suke ganin kamar abin da ake musu a duniyar ma su mutu haka ne shi yasa za ga suna wani abu daga dara da isa da wani abu na tinkaho da takama kuma a duniyar ma ka sauka daga mukamin ma ka gani duk wannan excellence da ake ai kujera ake ba kai bane a yau ana zamar da kai kana cin kasashen kenan ka koma gefe kai ma ka shiga layi ko ba haka bane ko masu kudin da ake gidan masu ana bude mota a rufe ana gudu ana bin su ana waye ba a zama kusa da su wallahi kudin ne in Allah ya zare kudin ka dawo malan audun ka eh kai hakuri malan audu ba da kai nake kai abdu sunan ka yawa yawa shikenan kai ma ka zama follow member kenan ka zama ka zama kowa da kowa ɗaya ne duk wani masu zara maka zara ba za ka zo ba wanda za ka gani ko kofar gidan wallahi ba za ka gani ya ce ba to ku gane wannan wannan mulkin shi ake bi wannan kudin shi ake bi kuma duk ba madawama bane nawa aka yi wanda da suna kan mulkin kololuwa ko shugaban kasa ma iya nan da ransa ya sauka nawa ne ma ga suna sun hau koro kujera mafi kololuwa a kasa suna nan kuma da ransu da lafiya sun sauka ba sun ake yi ba kuma nawa ne duniya ta gansu masu kudi wanda yau suna nan basu da kokobo suna nan suna kar wannan abu guda biyu da reka kabari yana nan yana jiran ka matsayin ka na musulmi kuma duk abin da za ka same a ciki azabar kabari tana nan manzon Allah ya tabbatar da yinta ga wanda suka je lahira bayan sun sabi Allah subhanahu wataala maliki cewa alqabru fihi azab da'im lil kafirin kabari akwai azaba dawwamiya cikin sa amma ga kafirai wa fihi azabun قد يكون دائما وقد يكون غير دائم لعصات من المؤمنين akwai azaba kabari akwai yiwuwar ta zama dawwamammiya akwai yiwuwar kuma ta zama ba dawwamammiya ba amma ga masu sabo a cikin masu imani ku gane magana ku duk sallar kan ka cuci mutum bai yabe ba Allah ta yi ma azaba sallar ba za ta hana Allah ya ma azaba ba karatun alkurani in ka zalunce wani ba zai hana Allah ya ma azaba ba kai dai mumini ne amma mai sabo ne wannan saban to bayan da za a yi sai Allah ta'ala ya goge shi gogewar kuma da azaba Allah zai ma an fahimci wannan a ɗauki haƙƙinsa a bashi haƙƙin da ka ci masa a bashi sannan kuma a azabtar da kai domin ka ƙi kai wa ubangiji ka da maliki cewa abu na uku daga cikin abin da za ka nemi tsari a kansa akwai fitnatul mahaya wal mamat fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa ana ganewa ita ma wani abu ne mai muhimmanci ka san wannan rayuwar tana cike da fitina wannan rayuwar tana cike da tashin hankali mutuwa kuma baka san yadda mutuwar za ta zo ma ba kuma zan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yub'asu limar'u ala ma mata alaihi duk abin da ka mutu aka da shi za ta shiga gobe kiyama ana ganewa yanzu a ce Allah ya taimake wa mutu a nan to a lahira muna karatu za a tashi mu gobe kwazo ku mutu a nan daga je ga mutu a wajen ihon pdp da abc ba kwara ka mutu a nan ba wala kwara ka mutu a masallaci ni dai haka nake so Allah ya ɗauki ran mutum iya ibada iya karatu to a lahira da abin da ka mutu da shi za ka tashi in kana ihun arsenal manchester ne ka mutu da to za ka tashi shi ne gaskiyar magana mana ba duk abin da ka mutu kana yi manzara da shi za a tashe ka yi bu asul maru alama mata alaihi ka mutu kana abu to da shi za ka tashi a gobar kiyama hakan ta faru manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum iya aikin haji akan raƙumi sai ya faɗo sai raƙumin ya taka sai mutu sai manzan Allah ce ku je ku binne shi da wannan haramin da ya sa ku mai da shi biyu ɗaya sama ɗaya ƙasa ku ɗaure ku je ku binne shi domin zai tashi iya cewa labbaik Allahumma labbaik ranar alkiyama kaga iya wannan ya faɗi ya mutu to da shi zai tashi a gobe alkiyama idan kana karatun alkurani ka mutu da shi zaka tashi idan kana wani abin ka mutu da duk abin da ka mutu a kansa da shi zaka tashi ana ganewa to sai ka sai ka kiyaye yawa ka kiyaye kullum bakin ka saba da fatar alkhairi idan kana fadar shari ka mutu da wannan shari zaka tashi idan aikin ka zage mutane cin mutuncin mutane da wannan zaka tashi a gobe alkiyama ka kiyaye bakinka gaji ko ka kiyaye ka san a ina zaka zauna me zaka ce tsoye abokanka tsoye aminanka ina zaka bata lokaci ka shantake duk ka san wannan mutuwar nan bata da alam bata da alam haka kawai take zuwa ba haka kawai zaka jance kun gaisa da mutum kafin ka je ka dan ya bada ya mutu nawa akai kuma kai din ma ni din ma hakan za ta iya faruwa akan kai yanzu ko yanzu saboda ka mi kokarin gane cewa wannan rayuwar akwai fitina a cikin ta sannan mutuwar ma kuma akwai fitina a cikin ta هي الاكتبار هنا جرباوا وتكون بالخير وتكون بالشر جرباوا نان تنا iya zuwa da alkhairi tana iya zuwa da shari qala allah ta'ala wa nabluukum bishari wal khairi fitna allah yace zan jarabe ku da alkhairi ko da shari domin na jaraba ku suratul anbiya aya mai namba 35 qad yubtali al insanu bisharri bil masa'ib hakika dan adam Allah iya Allah iya iya jarrabarsa da abin da yake gani shari ne a gare shi ba alkhairi bane kamar masaib wansu danguna na musibu kala kala bi maradin fi batnihi yaji ya samu rashin lafiya a gangar jikinsa fi alihi ko a iyalansa rashin lafiya fi aqaribihi ko ƴan uwansa danginsa bi faqarin bi gairi zalika wani kuma za a jarrabe da talauci ko abin da ya kama da wannan minal masa'ib daga cikin musibu aliyabaluhu hal yasbir aw la yasbir domin Allah ya gwada shi gani zai hakuri ko ba zai hakuri ba kad yakunu fitna bil khair Allah iya jaraba wa da alkhairi kaman dukiya ko mulki liyabaluhu hal yashkur aw yabtur mutun zai gode wa Allah ko zai girman kai ta gama idan fitnatul mahaya takunu bil khair fitinar rayuwa tana iya zamantowa da alkhairi wa takunu bi sharri kuma tana iya kasancewa da shari ta kone bi shari li yubtala al-insanu hal yasbir aw la yasbir Allah iya iya jarabar mutum da abin da yake shari ne kamar talauci ko jinya Allah ya ga zaka yi hakuri ko ba zaka yi hakuri ba wa ta kone bil khair li yubtala hal yashkur aw la yashkur za a jarabe ka da alkhairi kamar kuɗi ko mulki Allah ya ga za ka gode masa ko ba za ka gode masa ba fal insanu fil waqi'a bainal amrayn bain amrayn dan adam da iya tsakanin abubuwa guda biyu ne imma khairun wa imma sharrun wa kilahuma ibtila ko alkhairi ko aka sansa dukkanin su kuma jarabawa ne wa qad yubtala al-insanu fi dinihi wan dan adam din a cikin addinin za a jarabe shi haka ne kai ma ka gode wa Allah da damuwarka cikin addini ne bacin ranka ya zamto addini ne jawo ma da'awa ce ta jawo ma wa'azi ne jawo ma to wallahi gode wa Allah wani iya can arsenal ce ta jami'a bacin rai ko manchester wani kuma an tika nasa da kasa a firamare election shi kenan iyan har yanzu bai huce ba iya bakin ciki to wai kwara kai duk abin da za a ja mana damuwa da bacin in ka tuna me ya jawo wannan ai addini ne ka gode wa Allah annaba da yawa ma an kashe wa an sa wannan harkar kisa ma gaba ɗaya ba ma zance wata damuwar duniya ba an ke an kashe su da yawa to ka gode wa Allah da yake damuwar ka kai akan addini shi a ce ka zagi wannan ka yi wa wannan habaici inda gaskiyar kake faɗa a godewa Allah Allah ke san zuciyarka kuma wancan magulmancin da ka sai Allah ya muku hisabi da kai a gobe alƙiyama an fahimci wannan yawa yan uwa masu dawo ku ƙara haƙuri wa an su kuna samun lada suna sama muku lada an fahimta in dai dan Allah kuke yi duk kalma ɗaya lada Allah yake ba ku kuma in an fita waje ana gulman ku ana tsegumin ku kuma shi ma lada Allah yake ba ku Allah ta ya samu da ci maliki cewa a fal insanu fil waqi bayna amrayni imma khayrun wa imma sharrun kirama ibtila wa qad yubtala al insanu fi dinihi wal iyad billah dan adam wani kuma za a jarrabe shi addinin sai ka sai ya zama to jarrabawa sai ya kasa sai a cikin addini wa zalika yaduru ala amrayni shima kuma jarrabawar mutum game da bai ci a addinin sa ba shine imma shubhatun wa imma shahawatun ya zama to shubha kamar ce cine cakuɗe na lamura ya zonto ba ka iya gane daidai ba ka iya gane gaskiya ko sha'awa-sha'awai duk abin da gani sha'awa ta mayawa to wannan ya faɗa ya addinin su bude shi jarabawar addini ba shubuhatun bi an yashbi hal haqq ala al insan hatta la yumayyiz bayna al haqq wal batil ya zama to ga ƙarya ga gaskiya ka saba mancewa ga alkhairi ga shirka ka saba mancewa an fahimta wannan bai ci jarabawa sa ba fi zilla wai halak sai sai zami kabbaza kuma sai je halaka akwai shahawatu bi an yakuna indal insani tamyizin wa ilm ya zama to dan adam iya da rarrabiya kuma iya da tamyizi iya da ilimi amma lakin indahu su'u irada hidi iya da mummunar manufa kuma an fahimta to shi ma nan ya fadi fitnatun nasara masalan fitinan nasara misali min babi shubhat su shubha ce ta halakar da yahudawa nasara kai shubha shakudewar al'amuran su kasa gane gaskiya wa fitnatul yahud min babi shahawat su kuma yahudawa sha'awa sha'awa ne suna da ilimi amma sha'awa ta je ta jibar sun halaka li'annahum alimu alhaqa sun san gaskiya wa khalafu kuma sun saba wa gaskiya haka zal insan wal iyaz billah haka nan mutum zai kasance min babi qad yubtan fi dinihi za a iya fitinarsa addininsa fayaltabisu alaihi alhaq sai gaskiya ta cakuɗa da ƙarya ya kasa ganewa wa qad yubtatan wa qad yubtanu fi dinihi fala yuridu alhaq wani kuma za a za a nufe shi da jarrabawa a fitindine shi baya nufin alkhairi cikin addininsa duk abin da yayi babu alkhairi an fahimta wal mamat fitnatani mutuwa tana da fitina guda biyu sai Allah ya kai mako me za mu tashi akan wannan insha Allah za mu samu tsaya anan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda na yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guji mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu yi lafiya mu gama lafiya ya ji kanmu ya ji kan mahaifinmu na? a umar ya ce a nafila ana yi za ka iya yi amma abin inda zama wajibi a farilla ne a nafila an baka yi ba baka da matsala amma an kai ba za a ce me sa ka yi amma a farilla dole ce an gane ko a Allah ta'ala mun roƙonka ka ba mu alkhairin duniya da lahira ka raba mu da shirin duniya da lahira wa alaikum salam waye mai biro da Allah ken na muje muje da larabci a koyar dai ka yi ƙoƙarin ka iya da larabci yau ka yi ƙoƙarin ka koya da larabcin ka gane ko yawa shi ne assalamu alaikum eh akwai sallah musabbi eh farilla sallah farilla ce sallah farilla ce ce saki domin bai yi wannan adura cikin ta ba an gane na'am wa'alaikun salam akwai addu'o'i da yawa da aka koyar amma waccan ɗin ita tafi dace duk duk addu'a ma'asura idan an ce addu'a ma'asura wanda manzan Allah ya koyar duk wata addu'a da aka cika a cikin sallah to ka fara gabatar da wanda manzan Allah ya in ka gama da wannan kuma ba ana ka ban kana da wata taka kai amma du'a'ul ma'asura ita ake fara gabatarwa an fahimta ka kaman wannan ingantacciyar magana ce manzon Allah ya ce ayi to idan ka kammala wannan din sai kawo ta kuma bukatun ka sake dora ba laifi bane amma a fara gabatar da irin waɗannan Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh